بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في ارض صاحب القصر والزمان اللهم اغفر له to wancan wajen sisters ina a sami natsuwa a sami natsuwa wajen sisters ina wanda suke suka je kallo din nan su dawo su zauna in mun tashi sa zo wani lokaci su kallon su tashi a wurin su tashi a wurin ne suna ta ihu da yau abin da muka karanta mai so sarai ya fito da abin da na nanata mana kwanakin baya dangane da ma'anan talbiya mai ma'anan ya hussein da ake gani ya hussein ma'anansa labbaika ya hussein ma'anansa kenan ma'anin ya husaini ke don akwai masu surutai suna ta surutai iri-iri na cewa ya dinna yana nufin inda ke a littafinsu ne limamansu suka koya musu suka ce musu wannan ya din yan nida'i kuma wadon da ka kira ka bauta masa suna ce mashi shirkun du'a na muhammad bin abdulwahab shirkun du'a ke so saboda haka irin wannan suna ta ɓaɓa sun an ce ya hussein an bauta masa ke to ake masa ainihin da sai ku tambayi masu cewa ya hussein ɗin me suke nufi idan suka gaya muku abin da suke nufi sai ku yarda da abin da suka ce ko da ku yi masu uzuri su ce oho mun ɗauka kun ɗauka shi ubangijin ku ne ai kuna bauta masa su ce a ba haka ne ba wani ubangiji in ba Allah ba shi Hussein ya fito ne da nufin kawo gyara al'umman kakansa ya nufin umarni da mai kyau ya hana mummuna ya bi tafarkin kakansa da babansa wannan shi ne manufansa bai fito biɗan mulki ba bai fito da tinƙaho da taƙama da fasadi da zalunci ba wanda shi ne sufan binan sarakunan duniya don haka ne ma ya ce ni ban fito fitan ash- asharan wala batara kamar ce ni lam akhruj asharan wala batara wala mufsidan wala zalima wannan fitan sarakai ne innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi uridu an amura bil ma'rufi wa anha anil munkar wa asira wa asiru bi sirati jaddi rasulullah wa abi amirul mu'minin faman qabilani bi qabulin hasanin wa man radda alayya asbiru hatta yahkum Allah bainana bil haqq wa huwa ahkamul hakimi wannan wannan ainihin wasiyan Imam Hussein kenan wanda ya rubuta ban fito fitan sarakai ba ma'ana masu bidan mulki shine asharan basara kuma menene da'ab din ha- a- a- sarakai fasadi da zalunci wato a yanzu abinda imam Si- Hussein ke cewa yanzu tinkaho ake yi da da fariya da sarauta da kuma fasadi a doron ƙasa da zalunci to ba wannan ne fito ma ba shi ne mulkin da wasu ke cewa ya fito neman mulki na to fasadi kenan don fasadi da zalunci ba abin da ya fito da shi ba kenan ya fito ne domin kawo gyara al'umman annabi ma'ana al'umman annabi an lalata ta an canza ma ma'anan addini to kuma ya ce yana son ya umarni da mai kyau a hana mummuna ma'ana ya ce ga abin da yake daidai a yi ga wannan mummuna ne a bari kuma ya bi tafarkin kakansa da babansa to wannan kira nasu wannan abin da ya fito da shi shine ya karata a fadalin karbala ya rasa wanda zai taimake shi wanda dai ya karɓa mini da kabulin hasanin masha Allah wanda kuma bai karɓa ya- ya man raddi zan daure har Allah ya hukunci tsakanin mu to sai a suka yi mishi raddi ba su ba su amsa masa ba ba su yi masa kabulin hasan ba sai suka yi masa raddi ba kawai ba su karɓa masa ba ne sai kuma ba su ba shi lafiya ba ba su la- ba- ba su- ba su kyale shi ba maimakon in ce to shi kenan in ma ba ku karɓa ba ku kyale suka ce a kashe ka zamu sai kuma ya zama ba wai kashe shi kawai za su yi ba a'a kuma ainihin in ma za su kashe shi ina laifin kuma iyalan gidan suka ce duk gaba ɗaya za mu kashe su 'ya'yan ma har da matan ma duk gaba ɗaya to menene kuma na hana ruwa an hana ruwa domin ko rago in za a yanka ak- ana son a bashi ruwa ba a yanka shi da kishi dabba in za a yanka ta ko kaza ana son a shayar da a shayar akan sa shayar da dabba ruwa sannan a yanka ba a yanka dabba da kishi amma shi sai aka ce kawai haka nan ba ba zai sha ruwa ba kamar dai makaranta yau shi bai yana cewa da ya musu magana ruwa ya ce musu in dai duk duniya ma ruwa ne duk doron ƙasar nan duk ruwa ne in dai ƙarƙashin ikonmu ne ba za ka sha ba ko ɗigo ɗaya har sai ka yi mubaya'a ga yazid kun ga addi- addinin shimr kenan ana bin sarki ne shimr ya ya bi amirul mu'minin har yaƙin siffin amma shi yana yana yana bidan inda sarauta take ne da ya ga sarautan ba nan take ba sai ya koma inda take sai ya koma wajen mawai ya zama cikin ha- ha- hawari sai gashi ya zo ya- ya- ya- ya zo ya kan hussein sai ka bi sarki kawai wannan kamar karatunmu na je kullum muna muna in ka kalwar addinin mutane sun tsaya akan cewa ba wani abu ne ba illa biyayya ga mai iko mai iko shine kawai to kuma shine ainihin suka tsaya a kai to kun ga yanzu wannan rikin karɓa ma imam wanda ya ta kai ma har ya zama yanzu ya zama shi kaɗai babu ko mutum guda tare da shi bayan kashe bayan kashe iyalan gidansa gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya tun daga ali akbar ainihin 'ya'yan sos- 'ya'yan Hussein suka tafi 'ya'yan Hassan suka tafi 'ya'yan Amirul Mu'minina su ma suka tafi 'ya'yan akil 'ya'yan ruga su duk suka tafi ɗaya bayan ɗaya sai ya zama yanzu ba wanda ya rage sai abbas bayan shi abbas ya tarsa ƙanninsa wanda suke uwa ɗaya ya ce ya yi tisabin ladansa wajen allah duk sun tafi yanzu ya rage shi kadai sannan kuma shi ma aka kashe shi ya zama yanzu ba kowa sai hussein ranar ne imam hussein ya yi ta kira ko a sami mai mai taimako yana nanatawa ba wani wanda zai kare haramin manzan Allah ba wani mai mawahidi wanda zai ji tsoron Allah dangane da al'amarinmu ba wani mai taimako da zai kaunaci Allah a wajen taimakon ba amsa to wannan ne muke matarbiya har ya zuwa yau muna cewa labbai ka ya husai ma'anar labbai ka husai ne ma'ana kiran nan da ya yi mun amsa kuma yanzu a shirye muke mu taimake shi kan cimma wannan buri da ya fito domin sa kuma a wannan talbiyan haka nan ne za ainihin za a tafi har ya zuwa bayanan ka'im wanda shi ma shi zai da'awa a amsa masa akan za a dawo da sauyi ne a tarbiyyar Hussein ma'anan ya Hussein kenan ba ba ba bautan Hussein bane kuma kaga wani masu cewa bautan Hussein ne to kuma ya suka ya suka yi da suna ta ganin sama na rubuta na ganin ana yanke mutanen wannan sashin musamman hanzari ne don ba mu saba ba mu ji an sauran sassan duniya sun ba mu labarin suna ganin sama tana rubuta ya Hussein ba amma nan kulle yau ko yau ma an yi muzaharar ashura a wani gari shi ma an ga ya Hussein ya rubuta haka nan ke ta rubuta a sama sun suna zara suna ganin shi a sama aikin kenan yanzu ya rage ma mutum kuma sai ce to shi kuma wannan mene na ga da yake su mutane ba su cika son aya da da wani gargaɗi duk da ba ya wadatar da su abin da nan su yake so kawai suke so sai su kamar ba su gani ba kuma su ɓata rai ba su san ma'ai magana ce to duniya dai ba ta canza ba tun zamanin Hussaini har ya zuwa yanzu wanda ka ga ainihin bai tausaya ba yana tare zai taimaki Hussaini ba ko da wannan zamanin ya zo ba zai taimake shi ba kuma in yana nan abinda waɗannan mutane suka yi ma Hussein shi ma da shi za a yi wanda kuma ko da zai ce shi ba abinda zai yi ba kenan ba sai mu ce to yanzu ai an jarrabe ka kan ba jarrabe ka kaga kaga iyalan annabi ba kaki ba amma yanzu ai an jarraba ka an jarraba ka da masu son Hussein ya kake tsakaninka da su me kake ce musu ka ce musu wani abu ne daban ba ka ce addinin kuma ba ɗaya ba za ka su ma'ancin suka yi kamar yadda zuhair bin kaini ya musu wa'azi ce ya zuwa da yanzu mu da ku al'umma ɗaya ne kafin takoba su shiga tsakaninmu muka fara sadar da takobi to mun zama al'ummu da ce to kuma ko mun zama al'ummu da ban ya zayo mai kiyamata yanzu bayan wannan an rabu biyu da yazidawa da husainawa duk wanda ya ce shi baba ya zide ba ne shi kun baba kusai ne ba ne ƙarya yake ba ya zide duk wanda ya ce shi ba husaini ne amma kuma duk za a haɗu ne a tafi tare ƙarya yake ba ya zide inda yana nan ya zidu zai kuma abinda aka yi ma husaini shi shi ma zai masa yanzu gashi mu muna ganin jarabawai iri a wannan iri iri a wannan zamani na kuma kun ana jarabta al'umma ana jarabta su da ganin alamomi mu a daidai wannan lokacin da abin da ya sa ainihin ashuran mu bana ya zama mana ya zo mana da tangarɗar mun saba irin wannan muna karantawa ranar ashura ne cikin kwanan goma ƙarshe nan da za mu zo kan wani abin da karanta yau ran ashura muka karanta amma sai ya zama bai yi ba bai yiwu ba saboda ainihin azalumai sun dame mu ya zidawa na wannan lokacin sun dame mu da fitine-fitine su ne za su kai hari gobe za su kai hari jibi sai zan muna magana dangane da abin da suke kukullawa kun ji ma yau sun tada bam a fortisco a makarantar secondary science secondary school suka daidaici daidai lokacin da ake assembly ya yi wasu riga sun bizna bomb din sai bomb ya tashi a kan yara duk galiban yara ne 'yan ƙasa da shekara ashirin duk cikansu yara ne kuma kawai ainihin inama aka shiga ɗiba ana zuwa a buhuhuna wani abin da ya saura kai mutane na ta kuka ana ta zuzubawa ya zuwa yanzu duk adadin bayan waɗanda suka cika a nan take wanda kawai dama ɓangarorin jiki ne an tattara 32 to ya zuwa yanzu kuma waɗansu suna ta ƙarsa yanzu an sami 47 duk yara ne to kuma su jama'an gari su riga sun san ya sa musu bam saboda haka ma da ana yi sojoji suka zo suka hana su shiga wurin duk mutane suka kuma har asibiti masu sun hana soja ko dan sanda shiga wurin don sun san jami'an tsaro su suke sa bam abin mai yiwa abin da su yasa su suka yi wannan aika aika shine suna so ne su ɗauki hankali daga waƙen ashura su nuna cewa akwai wani abu shi boko haram washi ya kai hari kaga wato ashura ba wani ne ya kai hari ba illa boko haram ga shi boko haram ya kai hari to amma sun tona ba kowansu asiri akan batun ashura da su suka wuri gaban ana ganin su a mota sannan kuma suka buɗe wuta da bindiga an muka cewa mukaddara ma da gaske ne wani sunan shi boko haram inda akwai shi kuma shi mahaukaci ne ya yi imani da cewa in ya kashe mutane yana zuwa aljanna mu san akwai mai wannan imanin ba to sai ya zo ya sa bakin kaya ya je shiga cikin masu muzaharar ashura ya ta daban ya yi kunan bakin wake to me yasa soja ya zo ya harbi ya harbi wanda suke ashuran kuma kuma sai ya zama harbi shi ya fi kashe mutane fiye da ainihin bom ɗin sai da aka tara kwando-kwando na ƙwansan harsasar to me yasa suka harbi wa kuma ya harbi me yasa soja zai zo ya harbi in boko haram ne ya tada bam a lokaci guda boko haram ya kashe soja ya kashe waye ke kisa ke sannan bayan kwana biyu da wa kowannan ranar an yi wannan ranar litinin wancan yau kwana bakwai daidai wa daidai ran laraba kuma sai suka je suka kame samari a gari mutum goma sha takwas suka tafi da su barikin soja sai suka kai gawawakin su mutuwa kashe gari ran alhamis sai ga gawawaki kawai sun harbe su to sai mutane su to wane ke kashe mutane ke to yanzu ya za ka yi ka je ka ce mana wani abu ne kuma ya saba yanzu kuma a makaranta kuma mun ga wani kamannu dangane da wannan ta'asa da suke yi da shigen irin wanda isra'ila suke domin wannan kashe-kashen da isra'ila suka yi baya-bayan nan sun kashe sama da mutum dubu biyu a palestine gaza kuma galiban wanda suka kashe yara ne kanana to sai kashe yanzu wannan yara ne ake kamar da suka yi mana na kudus din nan mafi yawan wanda suka kashe yara ne to na fatuskum na ranar ashura wanda aka kashe mutum 29 to 21 yara ne cikin 29 da suka 21 yara ne takwas ne manya manya ma ba wa manya ba tsofaffi ba manya yara dai kanana to 21 ne to wannan kuma gaba wannan 47 inda suka kashe yau gaba ɗayansu yara ne wato suna ganin kamar kashe yara yana nufin babu future kenan ga al'umma domin su ne kamar yadda haushi ke cewa yara manyan gobe to suna cewa ba manya gobe don mun kashe su sai zama al'umman ba ta kenan wato ana ƙwarin ita al'umman a rusa ta ne kuma a lokaci guda ga shi can wani wuri sun kakama garura suna bi suna sun murkushe garura suna ta kashe mutane wanda ba ma ba ya za a ba da labari don sun ɗauke sabis ɗin abin nan gsm dama ba wani telefon ban da gsm a kasar nan sun ɗauke shi sannan kuma suna bi sun kama garuruwa da daman gaske suna kashe-kashe wai an ce mana wai wasu ne wai su sunan su wai boko haram amma mun san ba wani boko haram ba illa wannan gwamnatin kasar nan wanda yake yake gwamnati a madadin makiyanmu amma kowane mutum ka ya tattara baki ya kama bakinsa ya tsoke shiru yana jin tsoron yazidu wannan ya misalta mana ashura sosai a aikace a yanzu tarihi muke yake maimaita kansa yanzu ba dai maka nisa ka gane irin abin da ya faru a wannan lokacin ba ce to ya aka mutane suka yi ma imamu hussein wannan abu to yanzu ya kake gani yanzu wa ka gaji yake cewa wani abu ka ce ba mutane ne an ba manya masu ba wa ce wani abu yanzu ba ka gani ka saurara ka ji wa ka ji ya ce wani abu hatta janarori wanda suka yarda kowa ya shu har janar sun kashe a masu sauran janarorin kowa yana jin tsoro ballantana wanda ake ce masarakunan gargajiya nan kowa ya yi shuru ma ba suna tare da su suna nan suna bin ebeli yan siyasa kowa ya shirin yi magana sai magana wauta ya nuna yana nuna abin da yake faruwa gaskiya ne kamar wani wawa da ya magana shekarun jiya wai yana kira ga kasashen waje su taimaka in ba ka boko haram za ta kama duk ƙasar nan gaba ɗaya wannan boko haram ɗin za ta kama duk ƙasar ne ma gaba ɗaya ina kira ga kasashen waje su taimaka su zo da jirgin sama guda hamsin suka ko dunga kambama magana an yi kiran kenan shi shugabannin da ake da kenan tamaman haka haka haka tarihi ya maimaita kansa lokacin da imam hussein yake kiran nan akwai mutane da yawan gaske da suka za su iya taimaka a masu kai shiru ko yana jin tsoro amma da abubuwa suka natsuma banu umayya duk sun bi banu umayya tun ba ma lokacin mulkin abdulmalik bin marwan ba da suka ga abubuwan mulkin abdulmalik bin marwan ya tabbata shikenan kawai duk sai suka koma bangaren abdulmalik bin marwan sai mulkin banu umayya suka ga kaman ya zauna kenan a badar abidin aka yi ma addini karan tsaye aka canza ma'anan addini gaba daya aka koyar da mutane tun suna yara har suka girma akan kirkirarren addini suka ginu akai aka yada kirkirarren addini na'am akwai sunan Allah akwai sunan annabi a ciki alkur'ani kuma na nan kamar yadda gidan Allah ya kare shi amma an fassara shi daban duk wata fassara ta da bata dace da muradin hukuma ba an malƙwaya aka aka yi malamai suka hau suka koyar da aka yi tun karantar da yaro ta ya girma a kan ƙirƙirarren addini ƙirƙirko in ce ƙirƙirarren fassarar addini tunda ba canza ma addinin suna ba yana nan a sunansa islam amma an maishe shi yanzu bin wanda ke da iko shine addini to yanzu bai kamata mutane su fahimci inda suka sa gaba ba ganin cewa yanzu ba za kuma a iya yin wannan da sunan addini ba yanzu masu ikon ba su yanzu sun dawo sun ce addini ne masifa yanzu addinin musulunci shine bala'i shine masifa shine abin da za a kawar yanzu shine yanzu in ka ji wani ta'addanci sai a ji bayan karman ta'addanci ma sun sun kiyaye ta kawai sai ga musulmi kawai in wani dan ta'adda ya ta'addanci komin ta'addanci inda shi ba musulmi ne ba ba su ce mashi dan ta'adda sai su shiru sai in shi musulmi ne to a lokacin za su ce yanzu sun suka kirkiro kungiyoyin ta'adda din suna tare da sunan addini yanzu ana kyamama addini ne wannan abin da muke kallo kenan yanzu da idanunmu yanzu ka sun zaɗa tona ma kansu asiri akalla su mutanen putus kuma sun riga sun sani wanda wannan kuma sakandare da yake ba tun da makarantar matukan dan kwana ne ba ainihin je ka dawo ba zai kasance akwai 'ya'yan mutane daga sassa daban-daban musamman na mutanen jihar yobe da wa'ansu da wa'ansu jihohi wanda suka kai yaransu to mu da abin ya zo dauran ya zo kanmu ainihin asirinsu ya tonu ne ba kuma zai taɓa ba za su taɓa yi su wuce taɓa wucewa da shi ba don baya da za a iya zama ya ɓoye a wajen mun san ba wanda suka sa bam nan sai waɗanda ake ce musu su ne ai aka duk ko ko ina a jihohin arewa din nan ka duba duk inda unit din soja yake zaka ga ainihin an tabbatar kwamandodin ko masu abin nan san waɗansu mutane ne daban wanda ainihin aka yi musu tarbiyya na cewa su al'umma ne abokanan gabansu don haka ne ma ake zaɓo da waɗanda suke da wata ƙiyayya ta ƙashin kansu dangane da al'umman da kenan in ma dai wanda yake ganin dacen an ci shi da yaƙi yana ramuwan gayya ne sai wanda yake ganin yana an koya masa cewa dukiyan ƙasansu ake amfani da shi a ƙasar nan ya kawar da mutane su aka ɗebo duk su ne kwamandoli kuma kowa ya ja bakinsa ya tsoki ya shu yana jin tsoro wato kenan kamar yadda aka yi ma yanzu garuruwan su gwaza da mubi suna sauraron a yi ma kowane gari kenan a zo a dira a kan garin a karkashe mutane a tarwatsa garin duk mutane su fita a yi ma mata taɗe sun yi gani a duk 'yan mata masu kuruciya duk kwashe su suke tafi da su tamam haka suka yi ma madina yazid ya ce halatta ma mutane sojojinsa madina kwana uku suka yi taɓarna kuma aka ce wanda aka kira su malamai suka ce dole ne a mashi biya tun da sarki musulmi ba a son ci hannu mu baya in ba ka sai a mutuwan jahiliya insha Allah yanzu za mu yi ziyara da za mu tashi me suka je suna me kuke me ake kallo ne a can abu a sama ganye ya zana ganye ne ya yi ba me ba komi ba wanda suka gani amma wannan ya ce mai ya ɗauki hoto ga ya ali haka insha Allah za mu ziyarar ashura insha Allah السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد
assalamu alaika ya ibna fatimata sayyidati nisa'il alamin assalamu alaika ya tharallahi wa ibn tharihi wa luthra al-mawjud السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ما بقي وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت عظمت مصيبتك في السماوات على جميع على السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجبر عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزاركم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من كتابكم ورجعوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله مسلم لمن صاركم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة أثرجت وألجمت وتنقبا لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثالث مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيحا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم فرجعت إلى الله وإليكم منكم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأطفائهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثري مع إمام مهدي ظاهر ناتج بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبن آكلة الأكابد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله كل موطن وموكب وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية وزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرح به آل زياد وآل مروان بقدرهم والحسين صلوات الله عليه اللهم فضائب عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم الصلاة اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشاعت وباعت وتام الحلاق اللهم العنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم بالعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وعال وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم والحمد لله على عظيم رزقه اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقي عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا جهدهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا يعلم الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين wato lokacin yazidu ana iya gane yazidu ne ke da sulɗa shi kuma ya ba da umarni ya ce abin da a yi abin da aka yi saboda haka ah, ubaidullah bin ziyad da umar bin sa'ad da shimr duk ma'aikata ne duk ma'aikatan yazidu amma yanzu ka ce mana wane ne takamaiman yazidu ba wanda zai iya ce maka wa yazidu tunda shi yazidu a lokacin yana da iko shi aika ya ce aika ba wasu suke yanzu ba za ka iya sanin wane ne yake ba su umarni ba amma mun san ana ba su umarni alal misali mun san cewa shi yanzu shi ebe da jonathan an ce masa in yana so sun gaya masa in yana son ya ci gaba zama da shu- ya za- ci gaba da zama shugaban kasar nan, sun ba shi listin mutanen da zai kashe cewa waɗannan mutanen kashe su zaka yi kuma ciki har da ma'abota harka islamiyya wanda suke ce mashi a waɗannan shi'an 'yan shi'an kashe su zaka yi kuma tana iwa yana ciki an ce mashi ya share wasu garuruwa don su su ya tsanani su mutanen fursukum an ba su addu'an imam zainal abidi a kan azalimi mu ba san wane ne ke wannan ba amma muna za mu roƙi allah ta'ala ya gama da shi akwai addu'an imam zainal abidin ga shi na addu'ansa a cikin jami'a yake ba shi a cikin kamila a cikin jami'a akwai addu'o'i da yawa ah, da aka rawaito na imam zainal abidin dangane da makiya daban-daban a cikin jami'a din. mutum ya je duba jami'a zai ga addu'o'i daban-daban Uh, bayan addu'an ranar idil adha da juma'a za ka ga na jami'a akwai al- a- a- bil muhimmati min hammin au durrin au aduwin sannan kuma bayan wannan akwai wanda ta ɗan tsawo sai kuma fi daf'il aduwi sai kuma da daf'il ada'i wal hifzi min sharrihim wa ba'sihim to wannan shi za mu karanta shi ne ainihin a jami'a shi ne na 155 a jami'a nan ba ambaci akwai wanda ake ambaton suna na 156 akwai ha- suna ana ambaton suna amma wanda za mu karanta nan allah ya san wane ne a shirarin da ke sa kisa ne da kudin mai taimaka masa بسم الله الرحمن الرحيم يا من سبق علمه ونفذ حكمه صل على محمد وآله وعزل حلمك عن ظالمي وبادره بالنقمة وعاجله بالاستئصال وحبه لمن خره واقصصه بريقه وابدل كيده في نحره وقل بيني وبينه بشغل شاغل وسقم دائم واسلكوا روح الراحة واشدد عليه الوضع وحبه بالمخنق وحرجه في صدره ولا تثبت له قدمه ونكله واج- واج- واجتثه واستأصله وجبه وانزع لباس نعمتك عنه والبسه الصغار واجعل عقباه النار بعد محو آثاره وسرد قراره واسلكه دار بواره اللهم بادره اللهم بادره اللهم عجله اللهم عجله ولا تؤجله اللهم خذه اللهم خذه اللهم سلكه التوفيق اللهم سلكه التوفيق اللهم لا تنحنحه اللهم لا تؤخره اللهم لا تؤخره اللهم عليك به اللهم شد اللهم شدد قبضك قبضتك عليه اللهم شدد قبضتك عليه وبك اعتصمت عليه وبك استجرت منه وبك تواريت عنه وبك استكفيت دونه وبك استترت من ضرائي اللهم احصر اللهم احرسني بحراستك منه ومن عداده واكفني كفايته وكيده وكيد بغاتي اللهم احفظني بحفظ الايمان واصبر علي ستر سترك الذي سترت به رسلك عن التواجيد وعصني بحسنك الذي وقيتهم به من الجوابيد اللهم أيدني منك بنصر لا ينفك عزيمة سلك لا يختل وجللني بنورك واجعلني متضرعا بدرعك الواقية واقلعني بكلاءتك الوافية إنك واسع لما تشاء وولي لمن, و... لمن... وولي لمن لك توالى وناصر من إليك آوى وعون من بك استعاوى من- وع- وعون من بك استد- استدعى وكافي من بك استكفى فإنك العزيز الذي لا يمانع عما يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبي عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين to sai wata addu'a wanda aka ce imam zainul abidin ya yi ranar da shi wannan mutumin da mutane suka, suka, suka, suke ce masa musrif ko mujirif bin uquba wai sunansa muslim bin uquba al-murri shi shi ne ya je madina ya yi abin da ya yi aka yi ta ta'asa to kuma imamin zarar abidin yana birnin ga addu'ar da ya yi allah ya kiyaye shi aka yi ta yankan kawuka aka yi ma mata taɗe aka barna ba wanda ba a yi ba amma imam zai adini yana gari kuma ga addu'ar da ya yi allah ya kiyaye shi shi za mu karanta shi ne addu'a na 156 a jami'a اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واغنقني بركنك الذي لا يرام واغفر لي بقدرتك علي فلا اهلك أنت رجائي وكم من نعمة أنعمت بها علي قل لها قل لك عندها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري ويا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذرني ويا من رآني على المعاصي فلم يقضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا النعماء التي لا توصى عددا صل على محمد وآل محمد وارفع عني شر من يريد قتلي بك wannan anan ya ce sharafu lan ya faɗi suna mu mu san wane ne ba ko wane ne ma yake son kisa Allah ya yi mu sharafu idfa fi nahri was adfa'u fi nahri بك أدفع في نحري وأستعيذ من شري وأستعين عليه فاكفني شره بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ربنا وتقبل دعاء wannan ya kamata a taimaka da yin wannan addu'a din ko za mu fara jin waɗannan miyagun sun fara kifewa
Thank you.